بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله yanzu da muke magana yammaci ne na juma'a 20 ga watan al-muharram hijira 1446 wanda ya dace da 26 ga watan 7 julai miladiya 2024 za mu karatu a cikin i'tiqad na abi thawr ibrahim bin khalid al-kalbi rahmatullahi alaihi wanda abu thawr al-kalbi ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 240 shekara ɗaya kamar rasuwa ta imamu ahmad ibn hanbal Allah ya masa rasuwa daga cikin manya-manyan da suka karɓi karatu daga taba'il atba kenan wannan littafi littafi ne da yake ɗauke da amsa da ta shafi take kunshe da bayani akan aƙida ta magabata wanda kullum su ne fitilarmu da muke koyon addini da abin da suke rawaitowa su ma daga daga magabatansu daga sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu shiga insha Allah wa katse a cikin karatun kasantuwar lokaci ya riga ya cin mana ba sai mun yi tarzama ba ta Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi sai ku je karanta ko kuma dan man haɗe a wani bagiran ko wani lokacin قال أبو الحسن إدريس ابن عبد الكريم أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم ابن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل فأجابه الأول إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح الثاني وسأله عن القدرية من هم فقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم الثالث وسألت الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم الرابع ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن خامس وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار مصدر نوانا أكيد شيني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أتكم مجلد نفرقو shafi na tis'in da uku kenan insha Allahu ya kawo ita wannan aƙida wannan i'tiqad na Abu Thawr a al-Kalbi insha Allah Malam yace qala Abul Hasan Idris ibn Abdul Karim Abul Hasan Idris dan Abdul Karim yake cewa arsala rajulun min ahli Khurasan wani mutumi cikin ahalin Khurasan ya aika zuwa ga Abi Thawr zuwa ga wannan malami Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid bi kitabin da wani saƙo wata risala wani littafi na tambaya yas'alu anil imani ma huwa tambaya yake shin wai imani menene abu na gaba shin wa yazi wa yanqus shin imani yana ƙaruwa yana raguwa wa ƙaunin shin imani zance ne ko kuma ƙaunin ne wa amal ko kuma zance ne da kuma aiki au ƙaunin wa tasdiqun wa amal shin ya abin yake fa ajabahu sai ya bashi amsa yace innahu tasdiqu bil qalb shi imani gasgatawa ne da zuci abu na biyu wal iqraru bil lisan da kuma tabbatarwa bil lisani da harshe wa amalul jawarihi da kuma aiki na gaɓoɓi kaga kenan sai ga mutum na ta iya shege ka tambaye shi ya ce al'imanu hahuna imani a zuciya yake wai ya nufin wai aikin da yake ba imani ba ne a'a ai da ma baki makareci na ma ƙarya zai yi da haka za a kulle shi me yi aikinka sai an kalli aikinka dole sai an kalli aikinka idan aka samu al'iman ya zo shi kaɗai al'iman wal islam ne haɗa suke zuwa idan kam aka same su sun zo su biyu to sai a raba ko al'iman da al'islam ba aka samu ɗaya ya zo to sai ya jawo ɗaya sai ya gayyaci ɗaya a tasdiq bil qalb eh ana buƙatar wannan tasdiki gaskatawa a zuci ana buƙatar kuma al-iqrar bil lisan samu tabbas a samu tabbatarwa da harshe sannan kuma amalul jawari a samu aikin na gabbai wannan abubuwan dole dan faɗa a baki wannan kowa ma zai iya shiga cikin in ka ce wa kawai mujarradin faɗi ne da baki a'a ba wai iya faɗi ba ne a da baki wannan ba shi bane ba shi bane imani da haka akwai ta'arifat na imani sosai a can ƙarshen darasin mu na ijma'u salaf fil i'tiqad mun ji ta'arifat na imani ga daban-daban fiqh daban-daban yanda suka arrafa imani da haka duk wanda zai ce maka imani qaulun ne bila amal ai zance ne kawai babu aiki wannan murji'i ne don wannan murji'anci ne kace imani zance ne kadai badda aiki a'a wannan wannan irja'i ne murja'atul fuqaha su ne aka sani da da wannan haka wanda ya zo ya ce shi imani zance ne to amma su ayyuka shara'i wannan ma da marja'ancin da ne shi ma har yanzu ba a ba a mutu ba aka ce ko an karawiya sannan kuma shin imani ana ƙarawa da cewar yazidu wa yankus yana ƙaruwa da ayyukan da'a wa yazidu bil ma'asiya da haka shi ma wanda ya ce imani baya ƙaruwa baya raguwa shi wanda ya tafi marja'ancin da shi ma da haka al'imani inda ahlus sunna yazidu wa yanqus shine abin da zaka yi ta gani a ko ina wasu kuma su ce maka imani yana ƙaruwa amma bai raguwa zai yi ƙaruwa amma ba zai ragu ba kaga duka dai har yanzu baka bar sahu ba na su na murji'a har yanzu ne baka bar wannan sahun ba da haka menene ta'arifin imani menene imani innahu tasdiqu bil qalb kaga farko kenan sai ka biyo da al iqrar bil lisan an samu tasdiki an samu iqrari da harshe sannan kuma sai ayyukanka ne su kaskata wasu alahu an qadariyya sannan kuma ya tambaye shi game da qadariyya manhum wasu waye qadariyya to shi ne malam zai bada amsa faƙala ya ce innal ƙadariyata su ƙadariya man ƙala su ne waɗanda suke cewa masu muguwar magana nan cewa inna Allah lam yakhluq af'al ibad Allah bai halicci ayyukan bayi ba wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kaga yanzu hatta yanzu ayyuka da ayyuka na ƙwaran ma da aka sun su duk ya halicce su Allah ba za a ce ba waɗanda suke ba na ƙwarai ba a ce ba daga Allah ba ne dukkaninsu amma zantarwar taka ce sai Allah ya baka mashi'a Allah ya baka mashi'a bai ce ba kada ka yi na kirkin kai na banza a'a ya baka wa nan ka yi ko aka san haka so da haka suna cewa inna Allah lam yakhluq af'al ibad Allah bai halicci ayyukan bayi ba wa innal ma'asiya sannan kuma ayyuka na saɓo lam yuqaddirha Allahu al ibadi Allah bai kaddara su ba ga bayi wa lam yakhluqa sannan Allah ba bai halicce su ba wasu kuma su ce idan ayyukan kirki ne a danganta ga Allah in ma'asi ne ba daga Allah ba da haka dai ƙadariya jama'a ƙadariya suna riya cewar suna da istida'a su da karan kansu suna kuma da mashi'a da ƙudura eh suke da istida'a suke da mashi'a haka suke da ƙudura da haka suna mallakar wa kansu alheri ko sharri duk da gare su ne da cutarwa da amfani da ɗa'a da saɓo duka ina hannunsu wannan da shirya da ɓata da haka su bayi suna aiki ne kawai bada'an min anfusihim eh Allah bai ma san da kaza zai faru ba sai da abin ya faru ma sannan Allah ya sani sai da abin nan ya faru da haka wani dalili bai rigayi wannan ba cikin ilimin Allah sai da wannan abin ya faru sannan sai Allah ya sani to in ka san ka san suwa ne ne murji'a to waɗannan su ne ake cewa murji'a su ake cewa murji'a afwan qadariya su ake cewa qadariya shine innal qadariyata man qala masu cewa inna Allah lam yakhluq af'al al-ibad wa innal ma'asiya lam yuqaddiraha Allah ala al-ibadi wa lam yakhluqa ala bihalta fa haula'i qadariyatun malam yace waɗannan su ne qadariya la yusalla khalfahum ba a sallah a bayan su wala yu'adu mariduhum sannan ba a duba mara lafiyarsu mai lafiya wala yushhadu jana'izuhum ba a zuwa abin da ya shafi halastar janaza tasu wa yustatabuna min hadhihi al-maqalati sannan kuma za a nema da su tuba daga wannan zantuka nasu wannan miyagun maganganun za a nema da su tuba fa in tabu in sun tuba shikenan wa illa in ba haka ba to duribat a anaquhum za a yaƙe su kenan a kashe su wannan kuma yana a hannun shugaba ba ni da wane da wane da wane da kai ba a'a duka wannan ba hannun mu yake ba ina son makaranta daga sharhu sunna na al-imam al-baghawi malam abu muhammad al-husain ibn mas'ud ibn muhammad al-baghawi wanda ya bar duniya ɗari biyar da goma sha shida a cikin littafin shi na sharhu sunna wanda hadisi za mu ce kamar a hadisi na farko da ya kawo a kansu ne ko mu ce hadisi na hadisi na biyu cikin kitabul iman da yake cewa qala akhbarana abu tahirin muhammad ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn buwayya az-zarrad al-bukhari قال أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزائي قال حدثنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب ابن سريج ابن معقل الشاشي قال أنبأنا أبو أحمد عيسى بن أحمد الأسقلاني قال أنبأنا يزيد بن هارون يكورو إسناد شدي har izuwa ga inda yake cewa fakhar ma'abad yake cewa kana awwala man takallama yace kana yace an yahya ibnu ya'mur qala yace kana awwala man takallama fil qadari yani bil basra wanda ya fara a basra shine ma'abadun al-juhani shine ma'abad al-juhani fa kharajtu ana wa humayd ibni wa humayd ibn abdurrahman nuridu makkata sai makka sai na fita da ni da humayd ibn abdurrahman za mu je makka fa qulna muka ce laulatina ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fasa'alnahu amma ya to bari mu tafi muka game da ɗaya daga cikin sahabbai sai mu tambaya mu ji me zai faɗa game da wannan ƙabiyya ɗin ya ce a wannan yanayi falaki na abdullahi ibn umar iska game da abdullahi ɗan umar fak tanaftuhu ana wa sahibi sai muka kewaye shi inda abokin tafiyata ahaduna an yaminihi ɗaya na a dama wal akharu an shimalihi ɗaya kuma ina a hagu fa alimtu annahu sayakiyul kalama ilayya fa qultu ya aba abdurrahman innahu qad zahara kibalana nasun yatafaqqaruna hadha al-ilm yatafaqqarun ay yattabi'una atharahu kinan wa yatlubunahu التفقر كن تتبؤ athari shay a wa yatlubunahu yaz'umuna Allah qadar ka gani suna faɗa mashi abin da ya faru cewar wai a cewa wai ba kaddara innamal amru unufun lamarin na faruwa ne kawai sai ya faru ma sannan Allah yake sani qala ibn umar yace fa idza laqita ulaika idan ka gamu da waɗancan fa akhbirhum ka ba su labarin anni minhum bari'un ba na babu su wa annahum minni bura'un su ma ba su bani wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda rina yake a hannunsa lau anna li ahadin mithla uhudin zahaban fa anfaqahu fi sabilillahi ma qabila Allahu minhu shay'an hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kaji amsar da ibnu umar ya ba su thumma qala haddathana umar ibn al-khattab tuna kamar mun san wanda muke bukata wannan ya isa to kaga dai ibnu umar ya ce ba shi ba su ba su ba shi tun lokacin da suka bullo akan cewar al'amari unuf ne sai ya faru ma sannan Allah yake sanin wannan abin da ya faru to kaga wannan kuma a bata ne kamar yadda ka ji su murji'anin su ganin cewar su ke da mallakar duka wannan abubuwan da da muka ambata waɗanda ka ji a baya za mu tsaya nan insha Allah sai darasi na gaba sai mu tashi a wannan gaba ta uku kenan wasa alta as-salatu khalfa may yaqulu al-qur'anu makhluq subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah